ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا عشرين دشدة وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da biyar ga watan uku ko watan hudu a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin wannan sura mai albarka suratul hashiri kuma mun kwana a nambar aya ta goma sha bakwai za mu tashi kan nambar aya ta goma sha takwas alaramma mu je نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani, ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsin kowace rai ta yi duba, ta yi nazarin ma qaddamat li gadin me ta gabatar don gobe kiyamata, me ta gabatar don gobe lahira, me ta gabatar don gobe ran hisabi, kowace rai ta dinga yi tana nazari yau da za ta koma ga Allah, menene take tinƙaho da hicewa Allah na iya dubawa ya ga cewa ya gafarta min akan wannan al'amarin da na yi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana kan cewa kowane musulmi ya dinga nazari yana tunanin me ya gabatar saboda gobe kiyama dan adam Allah maɗaukakin sarki zai yi magana da hilaisa bainahu wa bainahu turjumanun annabi ya ce tsakaninsa da Allah ko mai fassarar magana babu mai tafinta za Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce sai ya duba gabansa fala yara illa ma kaddama ba zai ga komai ba sai abin da ya gabatar ya duba dama da shi fala yara illa ma kaddam ya duba hagunsa ya duba kaza in ya kalli gaban shi kuma fayaran nasa tilqa a wajihihi manzo Allah ya ce sai ya ga wuta tana tinkare shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wattaƙun nara walau bi shiƙi tamratin to ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne ku ainihin wato kiyayi ku kiyayi Allah dangane da abin da yake muku ko kuke masa na ba daidai ba da kuma abin da yake daidai ta yadda za ku samu tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da aka wayi gari baya tunanin gobe kiyamarsa me za ta kasance menene zai gani gaban Allah wanne irin sakamako Allah zai masa wanne irin tarba mala'iku za su mar wata irin kwanciya zai yi cikin kabarin shi wanne irin tahi zai yi gaban Allah subhanahu wa ta'ala to lalle wannan mutumin an sha da hi an gama da hi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa ni'imatani maghbunun fihima kathirun minan nasi ni'imomi guda biyu an ribaci mutane da yawa a cikinsu as-sihhatu wal faragha annabi ya ce lafiya da lokaci idan mutum yana da lafiya bai amfani da lafiyarsa wajen yin a- aikin Allah da zai samu tsira gobe kiyama ba to wannan lafiya ta sha da shi haka idan mutum yana da lokaci yana da faraga yana da time na yi wa Allah aiki bai wa Allah aiki ba to wannan ainihin wato time ɗinsa ya zama time ɗin banza lokacinsa ya zama lokacin banza annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a watar waya ya ce la tazalu qadama ibnu adam hatta yus'ala an arba'in dan adam kafarsa ba za ta gushe ba daga bakin kabari ana busa kaho idan ka fito kafarka tana bakin gabar kabarinka in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ce tsaya akwai tambayoyi guda hudu kafin a fara rugunsumin kiyama daga ciki akwai shekarunka ya kai da su na fata an fahimta ciki akwai dukiyarka daga ina ka samu kuma dan- akan me ka kashe ta cikinsu akwai samartakarka na fata an fahimta a wanne yanayi ka tashi cikin samartaka wanne irin abu kai da samartakarka sannan ya ka kare da ita daga ciki akwai ilimin da ka samu na fata an fahimta shin ka yi aiki da ilimin ko baka yi aiki da ilimin ba ilimin nan kowanne iri ne akwai yadda za ka lankwasa shi ya nema maka aljanna ya nema maka lahira to ya kai da shi da ka samu ka karanta physics ka karanta chemistry ka karanta biology ka karanta kaza kai mathematician ne ka karanta english wannan hanya ka bi da wannan english din da ka iya wajen isar da saƙon Allah wa waɗanda ba sa jin hausa kai ka ƙware a turanci da dukkanin zaurancensa wannan aiki kai da wannan ilimin annabi ya ce wallahi sai an tambayi wannan mutumin dangane da wannan na fata an gane to shine waltanzur nafsun kowace rai ta tsaya ta yi nazari ta tsaya ta yi hange ta tsaya ta yi tunani ma qaddamat li gadin me ta aiwatar wa kanta don gobe kiyama wannan rayuwa da kuke gani wallahi ba za a tambaye mu duk wani abin da muka samu a duniyan nan ba na sha faɗa mana kan cewa duk abin da kaga ka samu a duniya ribar kafa ce amma asali ba shine primary assignment na zuwanka ina ba duniya ba gida da kake da shi mota da kake da ita abin hawa da kake da shi sana'a kasuwa appointment duk abin da kaga yau dan adam Allah ya bashi a duniya asali ba dan wannan ya zo duniya ba su wannan Allah na haɗa bawa da su ne don su agazamar wajen ya samu kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da Allah na fata an gane ba za ka samu ƙarfin ibada ba sai ka ci don haka sai Allah ya baka abinci idan ka dawo daga gurin ibada dole ka nemi gurin kwanciya don haka sai Allah ya baka gida kana buƙatar kuɗin kashewa don ka sayi sutura don ka sayi magani ba ka da lafiya don ka sayi abubuwa wanda za ka warware matsalolinka don ka samu daɗin ibadar Allah sai Allah ya baka kuɗi ya baka jari ya baka kasuwa ya baka kaza saboda ka samu yadda za ka juya rayuwarka ta baka sukunin yin ibada amma yau an waye gari waɗannan abubuwan da su ne suke taimakawa mutum ya bauta wa Allah yanzu a kansu mut- mutane suke mutuwa sun watsar da ita kuma bautar Allah din gaba ɗaya an gane magana da kyau ko يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو داس Mm, ولا مولود هو داس عن والده شيئا na'am إن وعد الله حق sai ce me فلا تغرنهم الحياة الدنيا Mm, ولا يغرنهم بالله الغرور Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ko ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wakhshaw yawman kuma ku ji tsoron wata rana la yajzi walidun an walidihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a da in ji Allah bai isa ya tsinana wa uban shi komai ba a wannan ranar uba in ji Allah bai isa ya tsinana wa ɗan shi komai ba a wannan ranar na fata an fahimci magana da ɗa da uba duka za su taimaki junansu ne a nan duniya wajen biyayyar Allah daga an ce an watse a wannan filin na rantse da Allah daga shi har uban shi ba wanda zai tsina nawa kowa wani abu فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Allah ya ce fa'iza nufika fi suri idan muka yi busa a cikin kaho ko aka yi busa a cikin kaho fala an saba bainahum yawma idin ba wata dangantaka tsakanin mutane da za su saura wane kaninka ne wane babbanka ne wane oganka ne wane tare kuka yi makaranta duk wannan ba zai tsina nama komai ba a gurin Allah wallahi fala an saba bainahum yawma idin wala ya tasa'aluna kai ka tambayi ina labarin babanka ma wallahi ba za ka iya tambaya ba ka ga mala'ika jibrilu ko ka ce ni ina babana ne wane kai abin da ya sha maka ya sha maka hankalinka ba- baya jikinka ma da za ka yi tunanin ina babanka yake duk yadda kwa kake son ubanka a duniyan nan yasa duk soyayya da hidima in ba ta addini ba ce aikin banza ne wallahi amma ba za ka gane aikin banza ba ne sai an je lahira yanzu ana faɗa ma ne in ka yadda ka yi amfani da abin da aka faɗa ma ka yi wa kanka izina shikenan idan ba ka yi ba to kwa kiyamar in ta tashi za ka ga wannan magana tsirara haihuwar uwarta ina fata an gane amma tabbataccen abu ne ba wata dangantaka fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna ba wanda zai tambayi labarin dan uwan shi ka duba yadda kake da babanka ka duba yadda kake da matarka ka duba yadda kake da ɗanka ka duba yadda kake da kowa waɗanda suka tsaya maka amma wallahi tallahi kiyama in ta tashi babu kai babu su babu su babu kai فإذا جاءت الصاخة Mhm.
يوم يفر المرء من أخيه na'am وأمه وأبيه Mhm.
وصاحبته وبنيه likulli imri'in لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
Allah ya ce fa'iza ja ati saha idan mai tsawa mai bala'i mai ƙwarzaba ta zo ta yama kenan jama'a. Allah ya ce yau mai firul mar'u min akhihi to a ranar ne ɗan adam zai guje wa ɗan uwan shi uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma wallahi zai watsar da shi wa ummihi wa abihi zai watsar da uwan shi zai watsar da uban shi wa sahibatihi wa banihi zai mat- watsar da matarsa zai watsar da 'ya'yansa likulli mri'in yawma idhin minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa daga cikin su a wannan ranar sha'anin gaban shi ya ishe shi na fata an fahimta ba wani wanda zai tsaya yana sauraron wani dan yi masa wani abu ko ka sa- kira shi wallahi ba zai amsa ko ya ganka ba zai saurare ka ba malam me yafi bala'i da wahala da tashin hankali irin wannan kaga mutum ka san shi shine a duniya kuke abinda duk kowa ga dama tare amma ka gan shi kamar magana ya kau da kai kawai ya ci gaba da tafiya abin shi ba kuma gurin wanda za ka kai shi kara nan ba na- can ba duniya ba ne a nan duniya ne in mutum ya kai mar magana ya kau da kai sai ka kai kararsa yanzu a hewa na abin da zai min kenan yanzu fi sabilillahi wani ne zai gan ina mar magana yana kau da kai sai a nemo shi a zo a sulhunta in wani laifi kai mar ko wani to a lahira babu wannan ina fata an fahimta yasa Allah ya ce walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra
جئتمونا فرادا na'am كما خلقناكم أول مرة Mm.
وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم Na'am.
وما نرى معهم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء Na'am.
لقد تقطع بينهم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laƙar ji itimuna furada haƙiƙa kun zo mana ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halicce ku a karan farko ka san ko ƴan biyu za a haifa bai yiwuwa su dunkule su taho tare ai ko dole sai ɗaya ya fita sannan ɗayan ya biyo baya Allah ya ce to ɗaɗɗaya kuka zo duniyan nan ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka kuka zo ko ƴan biyu ne ko ƴan goma ne ku ba wanda zai dunkule da ɗan uwansa ya fito sai dai ya jira ɗan uwansa in ya gama faɗowa hima ya biyo bayan shi da haka walaƙar ji'itu muna furada kun zo mana ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya na fata an fahimta kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda dama kuma haka muka halicce ku ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya yanzu kun dawo mana lahira ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya وكلهم آتيه يوم القيامة فردا wa kulluhum atihi Allah ya ce kowa daga cikin ‘yan adam zai zo mana ko zai zo wa Allah fardan shi kadai ba wani wanda za ku taho tare da shi shi kadai kai kadai ka zo kai kadai za ka koma lahira wallahi kuma da halinka ka zo da halinka za ka koma na fata an fahimta yasa malamai suka ce wannan kuka da jinjiri yake yi sai wani yake wa'azi ya ce to ka yi ƙoƙari kai wa kanka aiki ranar lahira kuma za ka koma ka yi zama kana dariya ya ce waladatka ummuka yabna adamu bakiyan wannan su haulaka yadhakuna sururan ya ce fa amal li nafsika an takuna idza bakau fi yawmi mautika dahikan wa surura ya ce uwarka ta haife ka ya kai dan adam bakiyan kana ta tsala ihu ka duba jinziri wai alamar ma ya zo lafiyarsa kalauhi ne ajiye na ne ajiye yana kuka haka likitoci suka ce in ma bai yi ba a samu wani likita ko wata nas mara imani ne ko za a ce ko mara kirki ne ko mai kirkin kenan mai kirkin kenan ko ta gaura marmari wallahi tun daga nan ya fara ihu duniya kenan malam bai ci wa kowa ba bai sha wa kowa ba daga faɗowarsa kawai ana so sai yayi kuka wallahi in bai yi ba ma ta gaura marmari ta maru duwawun shi ta ce yi kuka yaro ya tsala ihu ya gama rintsa idanunsa daga ihu sai ya ji shi a ruwan zafi kuma na fata welcome kenan barka da shigowa gidan bala'i na fata an gane ana tsame shi daga ruwan zafin nan sai a girba mara aska a cibiya kuma subhanallahi kai tun daga nan ka san wallahi gidan nan ba gidan zama bane wallahi tun daga nan to shine waladatka ummuka yabna adamu bakiyan dan adam mahaifiyarka ta haife ka kana kuka wannan su yau haulaka yau hakuna surura su ko mutane ga su a kewaye da kai suna ta farin ciki suna jin daɗi sun samu karuwa kai kana kukan ka shigo gidan fitina su kuma suna dariya sun samu karuwar dangi na fata an gane eh an samu karin fadaduwar dangi wanta ta haihu wanta ta samu kanta ana ta murna wallahi wani ana murna an haife shi a hedan kalara ne ba a sani ba jama'a ko ba haka bane jama'a ana murna an haife shi a hehi zai sassara mutane ba a sani ba duk waɗannan yara da yanzu suke sace wa mutane wayoyi suke tare hanya suke dukan tsofi na fata an fahimta suke haure gidajen mutane suna sassara bayan Allah lokacin da aka haife su iyayensu murna suke yi. suna ganin an samu karuwa a he karuwar masifa ne ba a sani ba yasa kullum kai addu'a Allah ya baka dan kirki malam ɗan arziki irin albarka ba haihuwa ba ba haihuwa ba ba haihuwa ba mai ka haifa shine bila- ba- bala'i shine fitinar wallahi kai ta addu'a kai ka zama na kirki sannan Allah sai ya haɗa ka da 'ya'yan kirki والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين Mm.
وجعلنا للمتقين إماما Allah ya ce bayan Allah na gari cikin suratul furqan ƙarshe ƙarshen suratul furqan Allah ya ce su ne waɗanda ya ƙuluna rabbana suke cewa ya ubangijinmu hablana min ladunka min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah kai mana baiwa da kyauta daga gurinka daga matanmu da zurriyar da zamu haifa Allah ka ba mu waɗanda za su sanyaya mana idanu shine ɗan da in kace masa yi zai yi kace masa bari zai bari kace yi karatun qur'ani zai yi karatun qur'ani yace yi sallah zai yi sallah ya alwala tafi masallaci zai tafi tsaya zai tsaya je ka nemo abu kaza a kawo gida a dafa zai je ya nemo duk umarnin da ka bashi na aikin alheri ba zai saba maka ba su ne qurrata a'yun iyalai masu farantawa uba ko miji rai duk lokacin da ɗan adam ya samu tasgaro ba shi da wannan a cikin gidansa ko a cikin 'ya'yansa ko a matansa to wallahi bala'i ya same shi na duniya jama'a hablana min min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Allah kai mana baiwa da ni'ima na waɗanda za su sanyaya mana idanu cikin iyalanmu waja'alna lil muttaqina imama Allah ya ce sannan ka sanya mu mutanen kirki suna addu'a suna cewa ya Allah ka sanya mu shugabanni a cikin masu tsoron Allah to shine a ce yace wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra Allah ya ce wa wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum kun bar duk abin da muka hore muku da duk abin da muka baku da duk abin da kuka samu na daɗin duniya duk kun watsar da shi a duniya kun taho lahira ku kaɗai Allah ya ce wa ma nara ma'akum shafa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka ya bangan ku da waɗanda kuke riya cewa su ne suka ɗaure muku gindi ba a duniya ya ina suke su zo su taimaka muku mana su zo su fitar da ku daga halin da yau za ku tsinci kanku a ciki na masifa da azaba Allah ya ce laqad taqatta'a bainakum yau duk wata alaka da ke tsakaninka da wanda kuka haɗa kai akan aikin banza Allah ya ce yau na tsuntsunka wannan alakar gaba ɗaya shi ta kansa yake kai ma ta kanka kake yi shi yana neman tsira kai ma kana neman tsira kuma irin wannan matsalar shi ne ba lalle ne a tsira ba ba lalle ba ne a tsira tun da dama haɗin kai ne na banza ya sa Allah ya ce in aka rugunsu masu a cikin wuta hatta idan dara ku fiha sai ya ce musu mai ƙara li kullum da'if Allah maɗaukakin sarki ya ce hatta idan dara ku fi ha jami'an har sai lokacin da suka rugunsumu a cikin wuta gaba ɗaya da wanda suka sa a saba wa Allah da waɗanda suka biye musu wajen saban Allah wallahi duk wanda za ka yi alaƙa da shi ka tsaya ka yi nazarin wata alaƙa ce ta haɗa ka da shi ɗan kwamitin masallaci ne wanda zai ce maka wane yau muna da mitin akan taimakon marayu na fata an fahimta alaramma ne wanda zai ce malam ka fito za mu zo jan baki na fata an fahimta ladan ne wanda zai ce jama'a ku fito a zo a yi sallah na fata an gane ɗan social media ne wanda ke yada karatun addini ko kuma a'a ba ka da wata ajanda kai a rayuwarka ta addini sai zagin ma masu addini na rantse da Allah duk wanda alakar ka da hi alakar sabo ce alaƙar ka da hi alaƙar cin amana ce alaƙar ka da hi alaƙar zamba cikin aminci ne alaƙar da ta haɗa ka da hi ba ta Allah da annabi Muhammadu ba ne na rintse da Allah wannan abin da Allah ke faɗa a wannan ayar hatta idan dara ku fi ha jami'an na rintse da Allah sai ya haɗa ku da hi a cikin wutar jahannama wannan ka san da wannan ka ji da wannan kawai ka binciki wa za ka yi alaƙa da shi annabi ya ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil ɗan adam ana tahinsa akan addinin abokin hulɗarsa kowa ya yi nazari ya ga suwaye abokan hulɗarsa shine kawai al'akhillau Allah ya ce abota da kake ganinta dangantaka da kake ganinta abota hulɗa da kake ganinta ba'aduhum li ba'adin sashin masu hulɗa da junansu da sashinsu a duwun gaba ɗaya sun waye gari a lahira maƙiyan juna ne wallahi jama'a kun fahimci maganar da kyau ku duk wanda yake alaƙa da ɗan uwansa in ji Allah wallahi gobe kiyama he sun waye gari maƙiyan juna ne mata da miji za su waye gari maƙiyan juna ne ba alaƙar aure ta haɗa su ba uba da ɗa za su waye gari maƙiyan juna ne ba haihuwa ta haɗa su ba yaro da ogansa za su haɗu a ranar tashin kiyama suna ƙin junansu ba kasuwa ta haɗa su ba mai gida da yaransa a ofis za su wayi gari suna ƙin junansu a kiyama ba aikin gwamnati ya haɗa su ba wallahi Allah ya ce al'akhillau abota al'akhillau dangantaka al'akhillau duk wata alaƙa ta ɗan uwantaka ko kawunka wane babbanka wane dan uwanka wane wayayanka wane babanka wane matarka wance mijina wane mai gidana wane ba'dhum li ba'din aduwwun shahi da shahin su gobe kiyama makiyan juna ne illal muttaqina Allah ya ce masu alakar tsoron Allah ne kadai a kiyama ba za su tashi suna gaba da junansu ba dan haka yi tunani alakar da ta hada ka da wani tsoron Allah ne ta hada ku harka ce ta business kuma wanda Allah ya yarda da shi domin a business akwai wanda Allah ya yarda da shi harkar aikin gwamnati ne wanda Allah ya yarda da shi cikin su akwai wanda Allah ya yarda da shi harkar karatu ta hada ku wanda Allah ya yarda da wannan karatu harkar kasuwa harkar menene to shine yace hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum sai waɗanda suka shigo daga ƙarshe sai su faɗa ga wanda aka fara shigowa da su cikin wutar jahannama domin su waɗancan mugayen su za a fara dannawa sai daga baya waɗanda suka bi su hesu masu higo suna shigowa hesu gansu a ciki hesu ce rabbana ya ubangiji ko ha'ula'i adalluna ai waɗannan da yanzu muka zo muka samu a wuta su suka batar da mu suka jawo mana wannan bala'i fa'atihim azaban da'ifan finnari don Allah Allah ka ribanbanya musu azaba sun cuce mu waɗannan mutane duk su suka hallaka mu suka jawo da mu cikin wannan bala'in Allah ka ribanbanya musu azaba qala sai Allah ya ce li kullin da'ifun da ku da suka ja kuka biye musu da su da suka ja ku Allah ya ce zan ribanbanya wa kowa azaba irin tashi walakin la taqiluna ba ku da hankali ne shi yasa kuka biye musu jama'a kun gani ko wallahi ina jan hankali na da naku shi yasa wallahi tallahi magabata jama'a idan suka rasa abokan hulɗa masu yin hulɗa ta Allah da annabi wallahi mutum za ka ga ya saka wa kansa ajanda daga gida sai masallaci sai gurin neman abincin shi ba shi da wata alaƙa da kowa ka lura za ka ga yanzu akwai wasu mutane wanda sun yi isolating kansu ba sa shiga cikin hayaniya domin yanzu babban bala'in jama'a har ɗaliban ilimi yanzu sun zama magulmata mazambata da yawa daga cikin su an haɗu ba magana Allah da annabi ake ba gulma ake da ƙananan maganganu da surutai haka ne ko ba haka ba bar maganar yan tasha da yan bakin titi da yan bakin kaza ba maganar waɗannan ake ba tuni su waɗannan shaidan ya riga ya dafi maƙyangyamarsu su wallahi tallashi hatta waɗanda ake ganin su masu addini da yawancinsu sun watsar da harkar addini in kaga sun yi gurub gulmar wani suke yi in kaga sun yi gurub tattauna suke akan malam wani kaga an yi gurub ana analysis akan ya rayuwar malam wane take ya rayuwar ɗalibi wane take yaya gidansa da hi da matarsa wanne irin rigima yake faruwa yaya yake tsakaninsa da gwamnati yaya yake tsakaninsa da kaza to bayin Allah nagari he suka sa wa kansu ka'ida duk wani taro wanda zai zama akwai gulma da ƙananan maganganu babu tunatarwa dangane da Allah babu tunatarwa dangane da lahira wallahi sai suka saka wa kansu doka su ba za su je wannan gurin ba kuma dama haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wai za ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina أرأيت الذين يقولون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقولوا في حديث غيره mhm وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa a'rid anhum yayin da kaga wasu mutane sun zauna ba su da aiki sai kutsawa cikin al'amarin ayoyinmu da addininmu sun kutsa cikin cin mutuncin bayin Allah sun kutsa cikin maganganu da gulma da ƙananan surutai Allah ya ce fa a'rid anhum ka kau da kai gabarin su ina fata an fahimta yasa Allah madaukakin sarki ya siffanta bayin Allah na gari yace wa ibadur rahmanil ladina وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما sai yace me والذين يبيتون لربهم bihim sujjadan wa qiyama Allah ya ce wa ibadur rahman bayan Allah na ar-rahman na gaskiya bayan Allah na hakika su ne waɗanda alladhina yamshuna alal ardi hawana suna tafiya a dolan ƙasa cikin nutsuwa mala ba ruwansu duk wata hayaniya ba za ka ji su a ciki ba duk wani gulma ba za ka ji su a ciki ba duk zagin mutane babu su a ciki duk ƙananan surutu babu su a ciki duk wani gulsus da gulma wuya kuna yi suna gefe ba ruwansu har ma a dinga cewa ai girman kai yake da ka san yanzu kuma komai fa kai fa a duniyar nan ba za ka tsira ba idan kuma ka shi daina higa cikin jama'a don kar a dinga surutai da gulman maki da ƙananan maganganu da zagin bayin Allah da kai kuma tsararan ma sai a ce wai girman kai kake da shi ba ka san shiga mutane wai ko sai a ce mutum wai girman kai yake da shi shi yasa ba yadda za ka kubuta sai sai- sai dai kawai kai dan Allah yin ka dan Allah shine kaɗai mafitar ka wallahi duk abin da za ka yi ka tabbatar zuciyarka Allah ka nufa in ka watsar da mutane ya zama ka watsar da su ne don kar su bata ma lahira ka tsakaninka da Allah ba wai ka watsar da su ne don ka raina su ba ba ka son hulɗa da su ba a'a gaskiyar magana ka yi nazari in ka ci gaba da kutsawa cikin su za su bata ma lahira ne ga ko mutanen da Allah ya taimake su to amma duk da haka ka sani ba za ka tsira ba sai sun zage ka sai sun ce girman kai kake da shi sai su ce ai baka son shiga mutane ne in ma alri- a ce kana da kuɗi ta ya zo cikin mu mu tambaye shi ai ba zai zo ba ai kawai da ya san in ya zo dole za mu karanta mar matsaloli don haka ba zai zo cikin mu ba ina fata an gane ko kuma a ce kana da wani mukami ko political appointment ko kai wani shugaba ne a wata ma'aikata baka shiga cikin jama'a ya ce a bayan yana da mukami yana tsammanin in ya shigo cikin mu zamu roƙa zamu ce a bamu kaza zamu ce ga yaron mu ya gama makaranta ga kaza ga kaza ga kaza wallahi duk wanda ya Allah ya huta Allah ka bamu ikon yi don kai ya Allah da haka Allah madaukakin sarki ya ce duka gaba ɗaya kowa ya kyautata alakarsa da ubangiji ya kuma yi ƙoƙarin kaucewa abin da duk zai saba wa Allah ya yi fatali da watsi da duk waɗanda ba su da aiki sai dai su sabbaba fitina tsakaninka da ubangiji su haddasa maka rigima tsakaninka da annabi muhammadu to wallahi karka yadda waɗannan mutanen ka biye musu to shine hatta idan dara ko fi hajami an qalil ukhrahum li ulahum waɗanda suka shigo daga baya cewa na farko ya ubangiji ka ribanbanya musu azaba sai Allah ya ce li kullum dha'if kowa zan ribanya masa haka a can da Allah madaukakin sarki yake magana kan cewa فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا sai ya ce me ربنا آتهم ضعفين فإن من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الله أكبر وقالوا سوني دي إلو وأن متاني وأن دا سكي تيوى ربنا يا أبنجدي إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا الله من بي وشوا قبل نم دمين يم mun biye waɗanda suke jagororin al'amarinmu shi yasa wallahi in Allah baka jagorancin mutane ka ja su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala nuna musu abin da zai amfane su nuna musu kuma kowaye fa wallahi yana da wannan damar ba wai sai malami ba kai shugaba ne a ma'aikata eh ka san kaza ba daidai bane eh nuna wa yaranka kai kar ku yi kaza kaza ba daidai bane idan suka zo ma da wata ajanda ta zalunci ka ce a'a ba da ni ba kuma wallahi duk wanda ya zan ɗauki mataki a kansa a matsayina na shugaban gurin nan wallahi in kai ba kai haka ba sai sun kifa ka a wuta da kai da su gaba ɗaya amma yanzu ogogi su suke shirya yadda za a yi cuta da zalunci da keta da mugunta da zamba cikin aminci wa ƙananan yara haka da ko ba haka ba har ma kaga yaro yana complain yana cewa malam ina gani ana shirya mugunta ana shirya keta ana shirya zaluntar wasu malam in na shiga da ni za a yi in na ki shiga kuma suka gano ni to malam abin fa sai sai yadda Allah ya yi da ni kuma akwai wanda ya kira ni jama'a yana hankalinsa a tashe ya ce an shirya ne za a yi wasu makirci a ma'aikatar a kore su an shirya sharri shi kaɗai ya rage ya sa hannu sharrin ya tabbata a illata waɗancan amma shi ya ƙi sa hannu kuma sun ce wallahi in har bai sa hannu ba to da shi da waɗancan da aka shirya wa duk za su yi waje da su wallahi ya ce malam ya zan yi da Allah in kai buga waya za ka ce wata fatawa za ka ba shi yasa wallahi da kuke gani wata furfuran na rantse da Allah ba wai tsufa bane wallahi tallahi ta saka mu irin waɗannan matsaloli na al'umma na rantse da Allah so suke sa mutum bai gama gajiya ba kaga ya gaji wallahi Allah bai gama dakuwa ba mutane su daka shi na rantse da Allah wata maganar ka kwana ka rasa ina zaka sa kanka akan ta wallahi kai ta nazari kai ta tunani wata fatawa zaka ba wannan mutumin yanzu ko jiya ko shekarun jiya wata mata ta same ni tana faɗa min cewa wani mutum ne malam yake zina da 'ya'yan da suke masa wanke-wanke a cikin gidan shi matarsa ta rungumi yaran ta rike su hannu bibbiyu a sallan nan ma yanzu haka hata musu ɗinki ta wa yaran ɗinki ta saya musu takalma ta saya musu komai amma mijinta na kwanciya da yaran su biyuwa da ƙanwa ita matar bata sani ba ita makociyar ta sani domin ɗaya daga cikin yaran ne ta je ta samu matar take gaya mata cewa ga abin da ke faruwa da ita ta ce don Allah malam ya za a yi a gaya wa matan nan ga abin da ke faruwa a cikin gidanta yaran da ta runguma take taimakon su take musu ɗinkin sallah take musu biya musu kuɗin makaranta take ba su abinci take musu kaza yanzu mijinta sun zama daduransa ya za a yi mai shiru to ta ina za ka bullo a karama saboda time bomb ne ana tsinke wannan igiyar to shikenan duk familin zai watse ita ma wannan gaba kuwa ina fata an fahimci magana yadda za a yi a tara abin tukunna wani aiki ne tukunna saboda daga an yi mistake wajen faɗar yadda za a warware kafan tsama shikenan lamari ya ɓaci to shi yasa mutane da kake ganin su ganin su kawai kake yi da kawuna kowa a kansa kowa da kai kowa da haƙori kowa da hanci da baki kowa da kaza amma baka san tsiyar da wasu suke tsulawa ba na rantsi da Allah wasu da kake gani ƙwallayen shegu ne a cikin al'amuransu wallahi tallahi in suka baka wani abu sai ka rasa ya za ka yi wallahi wasu kamar goburawa suke ku wasu kuma kamar zamfarawa ba a na fata an gane to shi ne ya ce inna a ta'ana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila ya Allah mun bi manyanmu mun bi jagororinmu a kan ɓarna to yanzu kaga wannan oganta ne shi yake biyan ta salari a ƙarshen wata kuma yana neman ta ka gaya min da ya za a yi ta hana shi kanta in ba Allah ne sa mata imani ba ban gane ko kun gane ba bayan za a linka mata salari bayan yanzu za ta dinga samun ma abin da hatta uwar gida ba ta samu ban gane ko kun fahimta ba shine inna a tsana sadatana wa kubara'ana din duk wanda yake saman ka ya saka akan sabo kabihi to za ku yi wannan catar bakin a cikin a cikin wutar jahannama Allah ya tsare mu gaba daya wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'fayn min al'azabi su da kansu kananan za su ce ya Allah rubanya musu azaba ninninka musu azaba su suka jawo mana shiga nan wal'anhum la'anan kabira Allah ka tsine musu albarka tsinuwa mai girma ya Allah to lahira an shiga wata wata wata tsinuwa ko a tsine ma ko kara tsine ma ai kai tsinanne ne dama haka dai ko ba haka ba ka riga ka shiga cikin tsinuwar ubangiji fama wannan duka yana faruwa ne saboda Allah yana tunatar da mu kafin haka ta kasance da mu to wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadi kowace rai ta tabbatar da mai ta tattala wa kanta gobe kiyama na fata an gane ta tattala wa kanta bari mu karasa ayar wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah inna Allaha khabirun bima ta'maluna lalle Allah zai baku labarin abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce wala takunu kallazina nasullaha kar ku zamanto kamar waɗanda suka watsar da Allah ai maganar mu dan adam ya ce ya manta da Allah ƙarya yake wallahi sai dai ya watsar da ubangiji ba tare da ya manta da shi ba shine nasullah malamai suka ce wantakali fatali da ubangiji fanasiyahu yasa a wani guri yace nasullah fanasiyahu sun watsar da kashin Allah sun yi wantakali da al'amarin Allah sun jefar da addinin Allah fanasiyahum sai Allah ma jefar da su nasullah fanasiyahu ina fata an fahimci magana so shi ma kuma Allah ba mantawa ya da su ba domin wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bahi da mantuwa amma yadda suka watsar da addininsa shi yasa shi ma ya watsar da ad- ya watsar da su a wa- a wannan rana yasa wani guri ce al yawma nansakum kama nasitum liqa a yawmikum hadha mm.
اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين Allah ya ce fal yawma nansakum kama nasitum liqa a yawmikum hadha wa ma'awakum an-nar Allah ya ce yau na watsar da sha'aninku kamar yadda kuka watsar da sha'anin tattali domin wannan ranar ina fata an fahimta kama na su liqa a yaumikum hadha na fata an fahimta wa ma'awakumun naru makomar ku wuta ne inji Allah Allah ka saba ma cikin wanda Allah zai gaya wannan magana wa ma lahum min nasirina ba su da wanda zai taimake su a filin tashin alkiyama ina fata an fahimci magana don haka ɗan adam ya yi ƙoƙari kar ya manta da da manta da wa- ya ya watsi da addini ya yi watsi da al'amarin Allah shine abin da muke ta nasiha cikin kwana biyun nan ka shiga a buga da kai a cikin al'amarin addini ta ko ta ina ne ka samu kai ma kiyama ta tashi ka sha a lahira na rantse da Allah wannan shine ajandar musulmin kirki wallahi Allah ya ce wa man a'rada an zikiri akramaka Allah ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى na'am قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا na'am قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها na'am وكذلك اليوم تنسى Allah ya ce wa man a'rada an zikiri wallahi duk wanda ya wanta kali da ambatona ya wanta kali da addini na ya wanta kali da kiran sunana da bauta mun yadda ya kamata fa inna lahu ma'ishatan banka wallahi sai na masa rayuwa mai kunci a wannan duniyar malamai wasu suka fassara da cewa Allah zai masa kuntatacciyar rayuwa ne a cikin kabari zai zama bahi da walwala a cikin kabari za a yi masa wayarin din wutar jahannama har cikin kabarin shi za a mulmule aikinsa mummuna da ya biyewa ya zama wani mutum wanda yake mai munin fuska da munin yanayi da ɗoyi ba wanka ba wanki ga niki a jikinsa ga yayi kanta mana ga ciwuka a jikinsa ɗiwa na fita ruwa na fita yana ɗoyi yana gafi yana hamami in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai a mulmula aikinsa ya koma haka sai a kawo masa shi har cikin kabarin shi ya zauna da shi har mutumin ya tambaye ya ce kai kuma waye ne ya ce ana amaluka khabithu ni ne mummunan aikin kan nan Allah ya mulmule ni ya ce zo in taya ka hirar azaba da bala'i har kiyama ta tashi shine fa inna lahu ma'ishatan banka yana da kuntatacciyar rayuwa cikin kabari da kuma kuntatacciyar rayuwa a duniya wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama Allah ya ce za mu tada shi kuma nan kiyama a makahu qala rabbi har ma ka ja tambayi ubangiji dan tashin kiyama ya ce ya Allah lima hashartani a ama wa qad kuntu basira me yasa ka tada ni makaho bayan da ina gani a duniya qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha sai haka nan dai wa'azi da ayoyin mu yazo mana yazo maka bayani dalla dalla amma bayani da dukkanin yaran da zaka fahimta fa nasitaha amma ka watsar da al'amarin kai kamar ba a gaya maka wa kadhalika al-yawma tunsa dan haka ni ma yau ba ni ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna ji yanzu ko da ubanka a lahira ya kwatari da kai zaka ji bala'i ya same ka balantana Allah da kansa ya ce ba ni ba kai wa kadhalika al-yawma tunsa Allah ya sauwaje da haka yace wala takunu kallazina nasallah kar ku zamanto kamar wanda suka watsar da Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya watsar da su lamarin su gaba daya malamai suka ce sai Allah ya saka musu dishewar kwakwalwa da dishewar tunani da dishewar lamari da rugunsumewa cikin al'amura ya zama hatta abin da zai amfana da su ma ba sa iya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine ma'anan fa ansahum anfusahum Allah ya mantar da su kawunansu ya watsar da sha'aninsu ya birkita kwakwalansu ya zama hatta abin da za su yi wanda zai amfane su a duniyar ma wallahi ba sa iya yi ka ga mutum malam wallahi dukkanin matsayi da ake takawa a duniya ya taka amma saboda ya watsar da Allah wallahi sai Allah ya jefa shi cikin kunci da bala'i ka ga mutum ya kai mataki- matsayin famanan sakatare ko ka ga mutum ya kai matsayin wato darakta a guri kaza ko ka ga mutum ya kai babban mataki amma saboda a lokacin da yake wannan matakin ba ruwansa da Allah da addinin Allah ba ruwansa da al'umma ba ruwansa da musulmi yan uwan shi baya tunanin wani ya zo ko addini ya zo gurinsa ne neman gudunmawa ya saurare shi da haka har ya gaba matsayinsa ba wanda ya amfana da shi addinin Allah la addinin Allah wala manzan Allah wala masallatai ɗakunan Allah wala al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya amfana da shi sai Allah ya ce ka bari za mu haɗu da kai ai za ka yi ritaya ai matsayin zai kare ai haka ne ko ba haka ba adaran zai kare matsayin zai kare za ka yi ritaya komai naka zai kare za ka gane da ka mana hidima mu kuma da mun tsaya ma a lokacin da kai kuma rauni ya same ka shi yasa za ka ga wani wallahi malam wanda ya rike addinin Allah yawa hidima wa addini yawa hidima wa musulunci ya tsaya wa al'amarin Allah wallahi za ka ga ko tsufa ne ta kama shi sai ka ga tsufansa da tsafta wallahi ka ga mutum malam shekararsa saba'in da biyar tamanin amma na rantse da Allah har a lokacin bai daina karya hula ba haka ne ko ba haka ba har a lokacin bai daina karya hula ba saboda yana cikin hayyacin shi ka ga mutum shekararsa tamanin da biyar amma wallahi in ka ga garansa sai ka ga karin guga haka ne ko ba haka ba in kuwa gaisa da shi sai ka ji hannunsa laushi idan yana magana ya matso da kai sai ka ji ƙanshin turare na tafi saboda ya yi wa addinin Allah aiki mana don haka Allah ya tsaya masa lokacin da ƙarfinsa ya ƙare yana rayuwa haƙwaransa ras ba wanda ya faɗi kai idan aka haɗa ku da goruba biyu sai fara cinyewa kai baka cinye ba wallahi in ku kuka zo kuna cin tuwo da kashi sai dai kaga tarin diddigaggu a gabansa kai kana ta kokawa da ƙwaya ɗaya ka gagara amma shi haƙwaransa sumul ƙarfi lafiya malam ƙwanji wanji in ku yana magana za ka san cewa yana cikin taitayinsa saboda ya tsaya wa Allah sai Allah ya saita kwakwalwar shi ya ce duk da ka tsufo ba za mu barka ka lalace ba wallahi shine fa inna lahu ma'ishatan banka amma kai ga karan shekarar ta 43 duk ka burkice billahi allazi la ilaha illa huwa baka cikin hayyacinka sunan wani wai makau ka zama makau na rantsi da Allah a make duk abin da kake baya cikin saiti magana ka ba saiti tafiyar ka ba saiti rigar ka ba guga hular ka ta yi datti ina fata an fahimci magana makwancinka kuwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una fulo kake da jarka riga kake cusawa matattun wandina ka kulle ka zarge ka tada kai amin amin mara eh kwamarawa ba ka zama kwamarin tun ba a je ko ina ba wallahi ba kai auren fari ba amma ka ragwargwabe wallahi tallahi ko ɗaɗe ba ka da hi amma ka ruguje ka rushe wallahi bari in gaya muku sirrin rayuwa mai daɗi shiga aljannar Allah tana da alaka da biyayya ga Allah da tauhidi da aqida ka rike Allah malam duk abin da ya saba Allah karka yi sabo yana rugurguza jikin mutum cin amana na fatattaka rayuwar dan adam ha'inci da zamba cikin aminci na watsa da kuma tarwatsa makomar bawa wallahi duniya da lahira Allah ka tsare mu daga aikatawa Allah ya ce wala takunu kallazina nasallah kar ku zama kamar waɗanda suka watsar da Allah fa ansahum anfusahum Allah ce sai ya watsar da su ya watsar da su lamarin su ya mantar da su kawunan su ulaika humul fasiquna Allah ya ce waɗannan su ne cikakkun fasikai sai Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati da yan aljanna fa da yan wuta ba za su taba zama wa ɗaya ba ashabul jannati humul faizuna yan aljanna su ne hakikanin rababutattu waɗannan ayoyi guda biyu da la yastawi ashabun nari wa ashabul janna da wala takunu kallazina nasullaha ba mu gama da su ba jama'a a yi haƙuri gobe in muka dawo wa la'alla da su za mu karin kumallo insha Allahu ta'ala in mun gama mun ga da lokaci sai mu ki galau an zalla hazal qur'ana ala jabalin da so muke dai mu hada wannan sura kafin mu rufe tafsiri in Allah ya sa hakan ta yiwu shikenan in ko bata yiwu ba mu ba sai muke he mun gai karshen sura ko karshen izu ko karshen kaza ba kawai abin da muke fa'idantuwa da shi Allah ya sa mu aiki da shi kuma Allah ya bamu ladan abin da muke karantawa Allah ya sa dan Allah muke yi kuma dan neman yadda Allah muke yi Allah ka ƙara tsarkake zukatanmu ka ƙara tsarkake zuciyoyinmu ka ƙara tsarkake bakunanmu da ayyukanmu da harsunanmu ka kuma ƙara tsarkake mana ayyukanmu gaba ɗaya ka karɓa mana ya Allah ka sa aljanna ta zama komarmu na'am an turo da gudunmawar marayu na'am to akwai gudunmawar marayu da zamu da zamu karanta a gurguje insha Allahu ta'ala a bayan mun karanta sannan sai mu sai mu ainihin wato yi bayani sannan sai mu addu'a insha Allahu ta'ala a kamar yadda aka sani akwai jungudo a mu'awiya ya turo naira dubu ɗaya akwai bashir abubakar ya turo naira ɗari akwai rabi'u hamza ya turo naira dubu ɗaya akwai muhammadu bello ya turo naira ɗari hudu da casa'in akwai muhammad ɗan liti ya turo naira dubu ɗaya akwai muhammad abubakar ya tura naira ɗari biyar akwai fatima ta tura naira ɗari biyar akwai nasiru tela ya tura naira ɗari biyar akwai shehu zaman voa sun tura naira ɗari biyar akwai zainab sale ta tura naira dubu ɗaya akwai zainab sale har ilo naira ɗari biyar abdullahi usman naira ɗari biyar wani ya yi transfer dubu ɗaya maina ali naira ɗari biyu sa'adu usman findiga naira ɗari uku balkisu aliyu hassan naira ɗari biyu abdullahi bojuɗe naira ɗari biyu idris adamu naira ɗari uku bello muhammad naira dubu ɗaya umar muhammad naira dubu ɗaya shatima mustapha naira dubu ɗaya wani bawan allah da bai sa suna ba da shi da iyalin shi naira dubu biyu sai muhammad muhammad naira ɗari total abin da muka samu dubu sha hudu da ɗari takwas da tasa'in gaba ɗaya total ɗinmu kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ashirin da ɗari takwas da saba'in da tara muna sanar da waɗanda duk aka bawa tiket akwai wanda aka ɗan rarrabawa takardu mutum hamsin a cikin masallacin nan an duba waɗanda suke cikin bukata musamman ɗaliban ilimi da shauransu za su karɓi sadaka bayan an tashi daga cikin abubuwan da ake tarawa na marayun nan saboda haka su hamsin za su tsaya a bakin kofa za a ba su dan abin da ya sauwaka na abin da aka samu Allah kuma ya saka waɗanda suka taimaka da alheri mun tsara abin cewa marayu za a taimaka musu sannan gajiyayyu ma za a taimaka musu ina fata an gane so su ma marayu gobe karfe nawa kuka ce karfe goma sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu su zo su wannan masallaci za a kikira a waya za a sanar da su wanda kuma ya je ya isar musu musamman wanda aka ɗau sunayensu da nambobinsu su zo domin karɓan kayayyakinsu da aka tsara za a ba su muna addu'a duk waɗanda suka bada gudunmawa karama ko babba kaɗan ko mai yawa Allah ya tara mu da mu da ku a cikin wannan lada gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu hadha huwa ma indana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم